الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد goma ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na nawa mun tsaya a darasi na casa'in da tara za mu tashi darasi na ɗari daidai babi na ɗari hudu da tamanin da biyu hadisi na dubu ɗaya da hamsin da biyu a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inda malami yake babu al-awrati salat babu da yake magana akan al-awra guda uku قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرظي ثعلبة ابن ابي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد يا وأبو هوا يا تتاكي يا تبقر عبد الله بن سويد أخي بني هارثة ابن الهارث تنقوا بنو الهارث wato bani bani harisa da bin lahari dan uwansa ya tsalu an al-awrati salat yana mai tambaya dangane da al'aura guda uku wa kana ya'malu bihinna ya kasance yana aiki da su wannan abin da annabi ya magana akan cewa kaza da kaza da kaza al'aura ce to baya wasa da su saboda annabi ya faɗa fa kana ma turi da yaje gurin da sai ce me kake so fa kulli sai nake wuri da na amala bihinna ina so ni ma na yi aiki da su ne waɗannan abubuwan da annabi ya gaya ma na al'aura guda uku kake aiki da su ni wannan so na aiki da su fakali sai yake mida wa ba'atu siyabi min az-zahira kaji kai yi aiki yake sai ba da misali da kansa yace idan na dube kayana lokacin garjin rana az-zahira shine shiddatul harri indan tisadin nahar wato tsananin rana lokacin da rana ta zo ta raba lokacin azhar kenan lokacin da rana ta ta raba ta fara wannan zafin na gaske ya ke kira az-zahira lam yankul alayya ahadin yace to a nan lokacin babu wanda yake shigowa guri na dan alwaye tabarani cewa lam yankul alayya hadam ba wani ne aiki ba da yake shigo mu ko ba ji da ba ta shigo masa sannan min ahli daga cikin iyalai na balagal hulum duk wanda yake zama barki to baya shigan mun a wannan lokacin inda mutum ya balaga to ba zai shiga lokacin da rana ta daga ɗakin mahaifinsa ba ko mahaifiya ba illa bi izini sai da izini na wannan shine kaida abin da ayatu ce da ba illa an ad'u fa zalika izinu sai dai ni na kira shi yace idan ni na kira shi to wannan izini na bai dama za mu zo babi nan gaba da zai nuna ma idan ka tura a kira mutum to ka ba shi izinin ya zo ya shigo ba kenan in dai kai ka tura za mu zo babin nan gaba wala idza wala idza tala al-fajr haka nan yake ba zai shigo mun in dai ya girma idan al-fajr ya kullu an gane ko shine wato wata hakan nasu mutane suka fara motsi a tashi salli sala a ce ta yi zalla ya kaga ya je da zantar zuwa kansa dan yana bayani dan kuma ya ji ya biyo mar domin ba shi labari yake to kamar yana zo ga ya mar kanka ba kowa ya shiga ba wannan lokacin lokacin da alfijir ya bullo har sai bayan sallah asuba wala idza sallaytu al-isha sai ji da zantar kansa kuma haka nan idan nayi sallar isha wa za su fiyadi yace na tube kayana ta ana har mai bacci ba a shigo mun sai mai hinji wannan lokutan uku suna da muhimmanci ka koyar da 'ya'yanka in yaro ba rawayi shekara hudu in zai shigo ba a wannan lokacin ta koma gida ka ce ko ba bai sallama in yi sallama ka ce tambaye ni in shigo koyar da yara in suka koya ka huta sauran na kasa duk za ka hau na farkon da za ka yi gugur daya amma an tsora za a ce wallahi ka huta an fahimta da kyau idan aka rage a wata baiwa Allah ai an da wajen gida tana cewa ai da rana nake tun da dinka samu na tsaye da nabi wa ki dora sa kai shine illa inda ka dora na farko na biyu ka gama na farko to na biyu zai koya a gurin ka ike za ka kai kokon ne a farko amma in ka tsaya ne hakuri to insha Allah ta'ala komai zai wuce na'am to kaga shi ne aka fara gane mutane da ni yayi ta kenan saboda haka dai dai shi ne a lokacin da alfajir din ya bullo lokacin gari yayi ta saboda haka karka yadda mutum ya shigo ba wanda dama jirgina a bayan an faɗi ma maganin abu cewa kawai ka koyar da yaran ka yara ma wanda ya wayo duk wanda zai shigo kowane lokaci ya sallama in ya saba to ka huta to ana so a gaya ma a gurin wanda ma ba za ba to akwai gurin da dole kuma sai ka gaya yaro akwai wanda ya gaba ruwan su kawai da yaro ya dallo ba damuwa ba ce to so ake ko da kai kana da wannan liliyansu da yawa to a wannan lokacin shari'a ba ta yadda ba ba wai alfarmar ka ake nema wato ake ka koyar da babun babi na ɗari hudu da tamanin da uku babu babun akli rajuli ma ma amra'atihi babun da yake magana kan mutum ya ci abinci tare da iyalinsa حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن ابي كثير عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا انا جاءت لا كتبت من سن واتو دمبو ko kuma wani haɗi domin alhaji abin da suke kira shi ne abincin da ake yin sa da da kakken dabino da tukwi da man shanu an gane ko sai a daɗa shi kamar dai da dakuwa kamar dakuwa kai abuwa kamar dakuwa an fahimta da kyau ko saboda haka sai ta ce na kasance yana ji da Allah annaba ne da Rasul Allah ba ma na Umar sai Umar ya zo wucewa ba da awu ba akala sai annabi ya kira shi ya ce zo kai ba ta ba je da hukis ba ni garin takowa sai hannun shi ya taba sai ya tsala in ji na Aisha fa kana sai annabi ya ce har wannan kalmar har din irin mutum kamar irin kalma ce kai irin wannan abu kun fahimta da kyau ku misali mutum ne wani abu wanda baka gamsu baka daga dawa lau ku dawo fi kunna amma abuwan anan ba ka da hasa yana umar bin yi daga dawa yace lau ku dawo fi kunna mara a kunna ainin sai na umar yace wallahi da da kan ra'ayi na za a bi ba wai ki zo ma ki za kwano a ci abinci a gani yace wallahi da ba ni ganin ku ba kun gane magana wanda gane da hijabu sai Allah ya dauke ya saukar da ayar hijabi shi za a ce kamar da mun biya da kuwar lokaci cewa Allah madaukakin sarki ya goyi bayan sai na a gurare da dama da ba da shawarwari don ɗaya daga cikin da wannan ayar hijabi sai na umar shi ne yake cewa da Allah madaukakin da za a bi ra'ayi na yake da ji an sa katanga kowa ba shi da ganin saboda sannan akwai gurin da ya nuna cewa saboda ana shiga gida annabi kowa ya faɗi wannan duk magana ne ba wani cin karo wannan hadisin bayan bukari da sai ya fitar da barani ya fitar da shi a murjan musaje yawwa قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني خالد بن الحارث ابن رافع بن مكي الجهني shi ma kika ne wannan an sami bin sanjin maula subayya eh maula subayya haka sunan yake bintu qaisin wa hiya qawlatu ita ce haula da bawo yake cewa hauli wa hiya jaddatu khalida bin al-harith kakar khalida bin al-harith ce annahu sami'a ta kulisi ya biyo da tana cewa ikhtalaf اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد tana cewa da hannunmu ko da hannuna da hannun annabi alaihi salatu wasalam ya ya kama a cikin mazubin kwano na abinci daya abin nufin ta sa hannu kuma annabi alaihi salatu wasalam ba ya sa da ya dauko wani abu wannan fadala take fada ta bayan bukari abu dawud da ibnu maja imamu ahmad da ibnu abi shayba a cikin musannaf din sun fitar da hadisi haka ma imamu tabarani duk sun fitar da hadisi hadisi na gaba babu ina da kalabai da gaira maskur babin da yake magana akan idan mutum ya shiga gidan da ba kowa kana da gida baka sa yin haya ba kun fahimta ko baka tare ba gidan ka ne ake dai aiki kana so ka je za ka tare nan da dan wani lokaci babi na ɗari hudu da tamanin da hudu kenan الحديث لا دبو ايد الهمزين دجيا قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني بعد قال حدثني هشام بن سعد عن نافع ان عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يتي اذا دخل البيت غير مذكور غير المذكور idan mutum ya shiga gidan da ba kowa ba ya kuli ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin hadisi ne wanda yake haka ka faɗi wannan abinci Allah ya tabbata a gare mu haka da bayan Allah wanda suke na ƙwarai kai wa kanka wa sallimu ala anfusikum ko ta iya da min indillah mubarakatan tayyiba ku yi wa kanku sallama an kashe gidan da ba kowa wannan shi ma ibnu abi shayba ya fitar da shi da sanadi kyakkyawa an so mutum ya yi haka قال حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين زين العابدين كده قال حدثني ابي عن يزيد الناوي عن اسلم عن ابن عباس قال لا تدخلوا بيوتا kada ku kaje ku shiga gidan da gaira buyutikum wanda ba na ku ba hatta ta ta'alisu har sai kun nemi izini an hatta ta ta'alisu sai kun nemi izini wato sallimu ala aliya ku yi sallama daga yan gidan wasabna min zalika sai istisnai ya ga haka fa kana yake ne da alaikum junahun wa ne mutum sai ce amma ba ne ji akan ku an jari kulubu ya tarbiyyar maskuna ta biya ba ta annaku wanda ba kowa a ciki amma akwai kayayyakin ku a ciki kai da biya ka dawo ba kowa a dakin ko dakin ke yanzu ka shiga kana kudin gil sai kai sallama ko ga rediyon ka a ciki ga ɗan ƙobarka ga kaza ga kaza duk ya musu ya musu zallaba wallahu ya alamu ma tubtuna wa ma taktumun Allah yana sanar da abin da wato kuke bayyanawa da wanda kuke boyewa suratul nur tabarani ma ya fitar da wato babu tabari kai ya ya ka yayi wannan bayanin a cikin littafin tafsirinsa na'am amma a nan ba ɗauko wani fiƙiyu da suke fitarwa nan da aka ce la tadkhulu buyutikum am buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha me ayi take nuna ake nan cewa sallama za a fara ko neman izini ai ko gaji cewa ta hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wani za a fara a hayar Nisa. Idan mutum ya zoci ne daga da hadisin da za su kawo bai tsaye a kan ayan nan ya cike ya za ka yi. Ya ce shi ne da ga aya cewa sai a ya ta sa'ani su sai kun fara neman izini in shigo sai ka ce salamu alaikum haka aya ta ce in shigo salamu alaikum yace ne da ya za ka yi in ta gama ana yi mana in ya zo ya ci kuka zo da yanzu dan kurare zalla a gaba a miki sai ku buga ko kuma hadisin da ka kawo ya bi hadisi amma yace a gurin sa ne inganta ba misali gurin dawo ɗaya gurin wace ala anfusikum ba aka dace ai babu magana da ke zani a nan babu kawai a wajen mini jini idan ya ji a shigo sai a shigo ba tare da an yi sallama ba so da ke da wai ku hararo ayat da za ku ba da misali da ita kaga ai sai ka nuna ma cewa zero irin wannan baya nuna cewa daga wannan sai wannan dai da ni ka kana da ayoyi misali suratul nisa'i da Allah wa rabbil sarki yace min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni wayan abubuwan guda biyu da Allah ya kawo da wasiya da baki wanne yake fara gabatarwa baki ne gaba da dan wasiya ko ana ba ni baki ko kuka fara baki samu wasiya gaba ne ta cinye kudin ba yawwa saboda haka baki ake fara gabatarwa sannan wasiya shine ka'ida ko kuma ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in da wata ma wala wasjudi warka'i tsakanin sujjada da rukuyi wanda yake farawa rukuyi to ka ji aka ce wasjudi warka'i ku fara sujjada da haka ce in ka ga wannan zai sallama ba sai in kuma ba haka yake sallah ba sai maka yadda yake shi ne kawai shi ma ka gaba a jero su a jere ba to irin wayan nan ake so in kana so tattauna da kudi haƙi kenan ka gani yawwa nan da nan zai ga ka san take wa mutum gwiwa zai jiro Allah ya dace da to wannan shi ne um um sai babu na gaba ko babu ne ya ta abin kuma ladina malakat aymanukum ka ji ko ayan nan mun biya ta baya babu da yake magana akan cewa lallai waɗanda hannayen ku yau riba da su nemi izini bayan da suke cikin gidan ku za su jigo amma neman izinin nan ko da yake hadisin zai faɗa su nemi izini za su jigo muku kan mutum ya ce ai bawan da ne kawai ba sai ya gani izini ba a'a قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان اللي أن نبي أن ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم lalle waɗanda ana yanku suka yi bada su nemi izinin ku malam sai ce ga gurin da nake son faɗa yake kala hiya lil rijali dunan nisa lil rijali dunan nisa ana magana ne ga maza banda mata domin ita ta daka mai waka wani nuna izini za ta yi ko gane ban mace aiko yawwa da maza ake ba mata ba domin mace ta ɗaga ce daidai kake da matarka matarka ce ta nemi jini za ta shigo ɗakin ka babu wannan magana to shi ne babu kaurin lahi da halawar idza balaga al-atfalu minkum al-huluma babu da yake magana kan cewa dalla dalla bukari yake fitar ma da abu to wanda yake ya mutu guraren da duk mun gane wayan abubuwan ba amma yanzu yake fito da su daban-daban cewa wani idan yara kanana sun kai shi matakin mabarki قال حدثنا مدر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن نبيه عن ابن عمر انه كان اذا بلغ بعض ولده الحلم عزله an gane ko an karbo daga nabi shi kuma daga ibn umar yana cewa annahu kana idza balaga ba'd waladihi al-hulum azalahu kun ji a da za ku gane wasu alaran mumun ba wai da kafi da yawo ba idan ɗan da ya kai balaga to sai a mataki a zoro ya daina shiga yana insanin gina cikin musamman zuwa ga iyayen mu da za ga mutum ba wajen sa ɗaya ba ba dan sa uku to sai ka tsaya yanzu ka daina motsi ne da yadda kake yi da a cikin gida ka daina sai a mariya ka duk da cewa su ma ka ji aka shiga gaba za ka dade wani ra'ayi ma aure kuma wani ma za ka a cikin gidan gandu za a yi sai a yi ma bangare a dan fitar ma to kaji wannan aje wato wasu alarmomin da suka ɗauko wannan tsarin ga inda suka samo ke cewa Abdullahi dan Umar hajji ke san zai balaga to za a yi ma iyaka balam ya dukula alai illa bi idin kun ji ko ba ne shigo mai sai da izini shike babu da matsala babu yuta azanu ala ummihi to mala yake babu da yake magana kan cewa ta mutumin da zai shiga gurin mahaifiyarsa sai ya nemi izinin ta ɗakin umma kaga ga cikin dai wayannan da ake faɗa tana cikin muharrabai za ka auri mahaifiyarka ne حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم sai da Allah ya bayani akan dangantaka ta bangaren mutum bakwai wanda ke da alaka ta jini ne karfi da ne dawo surkutaka ya dawo jayarwa surkutaka mutum uku jayarwa mutum biyu misali to amma kaga ai Allah da farko da ibara sai ce ummahatukum domin ita ce kike fara kuma wato za ka ga wanda suka fi bawa karfi kenan abubuwa biyu za ga ba sa yin su a jahiliya ba amma a sauran kai ba sa yi amma wannan biyu suna yin su tun a jahiliya kuma ba su daina ba har ayat ta sauka mutum ya auri mahaifiyarsa ko ya haɗa ɗan uwa wani ta jima ubai da lokutai ne ba ba su daina wannan ba mutum ya haɗa tsakanin ya da ɗan uwa gida ɗaya wayancin sauran ko gaba ɗaya ba ta yi sauran da aka kawo mutum bayan auren ɗan wasa ba zai auri yadda ba duk wannan da aka lissafa ko ba amma wayannan biyu ko suna yi mutum ya zo haka na da wuce na ɗaya zo ya zuwa a gida ba abin da ya dame ba ko bayan ya sake ta ba ma kaga sun rabu ko ta mutu wannan wani abu ne daban musulunci ba bai hana wannan ba zuwa kawai an ta jima ubai da sai shi da musulunci ne zo ya dage a kan hannun haka to su ne to kaga mutum ne ba mahaifinsa zai mutu ana gama da an zo sai faje ya kalli babarsa da kishiyarta da mai gunje ya duk na gaje yanzu shi ne mai gida zai rika raba ɗaki yadda ake rabawa haka ce wallahi haka babarsa wanda mai dan sauki sauki ne yace to umma ce wani banda ke sauran matan uban sa ba iyayen sa bane to Yusuf ce قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله ولمتي يا زوجنا عبد الله ولي لا جنكو ibn mas'ud ya zo gurinsa na dan ya zo gurin abdullahi dan mas'ud kada yake a ta ajibu ala ummi shin ina ne zan izini idan zan shiga gurin bayan iyata fa kana sai ce ma ala kulli ahyani ya tuhibbu an tara sai ba shi amsa dan mazo da kenan yace bawan Allah ai ba kowane lokaci ne take so ka danda ba za ka iya zuwa ta fito daga wanka ko tana huta tana jin iska yace ba kowane lokaci ne take so ai ma ala kulli hayani ya so yi ku anta ba kowane lokaci ne take so ka danda ba ko ba haka bane yawa قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن النبي muslim ibn nadir malamai suna cewa bai da hadisai da yawa kuma la ba da bi haka malaman hadisi malaman jarhu wata hadisi suke ce masa na'am sai yace wa qulu sa'ala rajulun hudayfa wal mutum ya tambayi hudayfa ibn yaman fa qala yace asta'dinu ala ummi shin in zan shiga gurin mahaifiyata sai na nemi izinin ta وكان فيه إن لم تستعجل عليها رأيت ما تكره in ko ba ka neman izinin ta wajen za ka abin da ba ka so kun ji amsa ku yawwa in ba ka neman izini wajen idan ka zai nuna wa abin da ba ka so babun yuta zanu ala abihi to ba uwa kawai ba dakin ma shi ma za a shiga za a nemi izini قال حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن ابي عبيد الله ko ubaidillah haka an musa bin talha kala da kanto ma abi ala ummi mun shigo bara ku jiran tarwaya kuma mun shigo ni da ma inji musa bin talha mun shiga ni da mahaifina wajen mahaifiyata fada kala sai mahaifina ya shige gaba fadda ba su na biyo da baya fanta fata sai biyo fada ba a cikin sadiri ya tunkuɗe ni ya ture kirjina hatta a ƙada ni ala hace da yanzu na da ni akan mazaunin na akan mazaunin sa wato dai haka dai je da ko bai zauna sun magana da ne yake a dar kullu da gani idi sai ce sai ka shigo ba izini dan ni ya shigo ba izini kai shigo za ka ba izini kai ai karatiyar da dadi ai babu ni ta sanu ala abi wa waladi babu da yake magana akan mutum zai nemi izini gurin mahaifinsa da ɗansa. Bala da sana Ismail bin Aban, قال حدثنا علي بن مطهر عن أشعث أنا في أشعث التابوتي أنا في أمر وكما في أشعث الأفرق ده أنا في أمر وانا وكما في أشرف duk wannan sunayen an babbayi ko ce sahibu tawabi ba abokin akwatina kenan an gane ko yawa ya rasu a shekara ta ɗari da talatin da shida bayan hijira ƙarni na farko farkon ƙarni na biyu ke to shi ne yake cewa an musa bin dalha kala da ɗanci ma abi ma ma ali ma abi ala ummi mun shiga gurin mahaifiya da nan ne ko a hukun ba ji bane ai an abi zubai an jabirin kala yusta'zanu rajulu ko yasta'zinu rajulu ala waladihi wa ummihi mutum zai nemi izinin shiga wajen wato ɗansa da kuma mahaifiyarsa ɗansa da mahaifiyarsa wa in kanat azizan ko da tsohuwa wa abihi da ɗan uwansa wa uktihi da yar uwansa wa abihi da mahaifinsa shikin ba matsala tsarin bayani ne akan wa'ancan duk zaka nemi izini babu yusta'zanu ko yusta'zanu ala yusta'zanu ala ukhtihi babu da yake magana akan mutum zai nemi izini in zai shiga gurin ƴar uwarsa قال حدثنا الهبيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج انا انا قال سالت ابن عباس فقلت لا تبقى عبد الله بن عباس نفسي حتى اجيب على اختي ان نجي gurin yata ko kanwata sai na nemi izini فقال نعم Abdullahi na ba ce kwarai kuwa ba aiki sai na maimaita ba kulki sai na ce uktani fi hijiri wa ana amunihi ma sai ce da shi sai maimaita ma kamar ko kuma na dawo kun fahimta na dawo na maimaita ma maganar sai na ce da shi uktani fi hijiri yace ina da yan uwa guda biyu mata suna karkashin kulawa ta ko kuma suna gidana wa ana amunihima ko ji kalmar da ya faɗa ai an kamilu na bakata kuma ni nake daukan tawainiyar su haka yazo a cikin wata an gane ko yawa sai ce wa an fiko alaihima kuma nake ciyar da su dan nake daukan tawainiya nan nake ciyarwa illa al infaq din kawai ta zo ita ma tana nufin daukan nauyi ko wanda iri babajin da ya kawo wannan ya ware hatta azinu alaihi ma dina ne ni izinin su kala na mu yace kwarai kuwa a ce yabo an tarahu ma auriya ne sai ni kana so ka gan su zarara ne an wata ka koya sun magara a sannan zai karanto aya da muka yi istinbadi da ita a baya ya ayyuha alladina amanu li yasta'zinkum alladina malakat aymanukum ya wanda suka bada gaskiya lalle waɗanda wato waɗanda hannayen fuskar riba da ta rika neman izinin wallazina lam yablughu al-huluma haka nan wanda ba su ta mafarki ba su ba su ma su nemi izini ne ko wato daga cikin ku talata marat har sau uku an fahimta da kyau ko kuma a lokuta guda uku na farko min qabli salatil fajri kafin sallah asuba kun ji daya wa aina tabauna qiyamakum min az-zahira da lokacin da kuke ajiye kayan ku na gajiyar rana lokacin kaidu lafiyarta wa min ba'di salatul isha'i da bayan sallar isha'i salatu awratin lakum wannan lokutan al'aura ne gare ku suratul nur kale yake wa lam yu'mara ulai bil izni illa bi hadhihi al-awrati salat ba umarci wayannan mutanen da lallai sai sun nemi izini ban ba a guraren na uku ba da bayi na gidanka da kuma 'ya'ya ƙanana wanda ba su balaga ba kale yake wa idza balaga al-adbal minkum al-uluma idan yara kanana suka fara suka girma suka fara mafarki shekara ta biyar kenan bal yadda aji ne to ne ne kamar ta azaran da dina ne kabuli kamar yadda wanda ke abun su ma suke neman izini su ma su nema suratul nur sai ibn abbas bal izin wajibu kun ji Allah da abbas yake neman izinin nan ba wajibi ne zada ibn jurayj ala nazi kullin ibn jurayj yake ga mutane duka kowa sai ya nemi izini wajibi ne babu ne ya ta'ziru ala akhihi babu da yake magana akan lallai mutum ya nemi izini in zai shiga gurin dan uwansa kaga ya kuma warewa wanda hadisan bayan sun yi san amma sai ware ma daban kuma za mu ji mun biya قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو سر عن أشعث عن قردوس عن عبد الله قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته يا كلهم كلمة yace mutum ya nemi izini in zai shiga gurin wato mahaifinsa da mahaifiyarsa da yar uwarsa da dan uwansa da yar uwarsa an gaba babu da yake gane talata babu da yake magana akan neman izini an je to kuma ya za a yi da uku a je قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني علاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري استاذن على عمر بن الخطاب abu musa al-ash'ari abdullahi bin kaysir ya nemi izini yana da alaka da sayyidina umar ya nemi izinin shiga gurin sayyidina umar falan yi mujallahu bai ba shi izini ba wa ka annahu kana mashghulan kai ka ji sayyidina umar ya shagala da wani abu yana sai yana wani aiki fara da abu musa abu musa al-ash'ari da yayin da nemi izini ya sallama ga uku ya nemi izini bai ji amsa ba sai ya juya kawai فقال له عمر زين عمر يا جماعه ابن يجي فقال يجي الم اسمع صوت عبد الله بن قيس يجي ويان تبا كمان مريار عبد الله بن قيس nake ji ba sai da nuna yace ku je ku baki izini ku je ku ce na ce shigo kamar kai yanzu mutum yazo yana ta sallama ka gane waye kai kuma kana wani abu ne bi waya kake ko misali wani abu da ya dauke ma hankali ko magana kake da wani da ba ka zo a samu distraction to bayan ya kai aya inda yake so sai yake kuje ku gaya wa ne jigo fakila jani bi kila jani bi sai da Umar kaje daga ai an jiya ya tafi badawu sai ya kira shi sai da Umar din kenan ai kaga a wata ruwa ya zuwa ma amalaka alama sana'ata me yasa kai haka to da yana da alaka ne waye ke ka bi gidana ka tafi ka juya fakala sai yake ku da umaru bi zalik mun kasance ana umartar mu da haka ko kuma idan sahabi yake ana umartar mu waye umarci annabi alaihi salatu shi zan yake mina sunna ko ku da umaru ko biyan annabi annabi alaihi salatu wassalam shi ya aiwatar da abu fakala sai yake tafi ne ala zalika bil bayyina yace to wallahi sai ka kawo hujja sai ka umar kenan sai ka kawo hujja ban talaka ila majlisil ansar kawai sai ya tafi sai na wani yakan ko shi sai na Abdullahi dan kai Abu Musa al-Ashari sai ya tafi wato majalisar nan sarawa sahabbai inda suke taruwa su zauna mutanen Madina an gane ko eh a wata ruwaya cewa aka yi ya tafi gurin Ubayy bin Ka'ab da ya je gurin Ubayy bin Ka'ab a tsorace yace da shi ya Ahmad Tufai shin wato ga abin da ya faru da ni kaji kaji kaji saboda haka sai ya gaya mar to me ya faru yana zuwa fa ta'alahu mu ya tambaye su fa kalu sai suka ce la yashhadu laka ala hada illa azgaruna abu sa'id bin kudi ai wannan magana ai kowa ya ganta kowa ya ganta abin yi ta ta ba da gari amma sai na Umar gashi babban sahabi shine mai lamba ta biyu a cikin zaɓa annabi ne za su islam amma bai san wannan ba bai san wannan maganar ba saboda haka sai suka ce to ba ma ne ba ka amsa ba mai ba shi amsa an ba wanda ya fi kowa karancin shekaru ba a lokacin sai aka duba aka ga wanda ya fi kowa karancin shekaru shekaru shine wato abu da ne ko da musa ibn malik ibn sinan fa da hama bi abi sa'id sai aka ce je ka karaka sai rako abu musa da ashari shi zai bi ba da amsa wane ne kai kala umar umar yace akwa alayya ana gaya wa shi kuma kafa da inda nan ana gaya min da shi duk emoji din sai na umar yanzu ne sako yana jin wannan sai yace to wallahi ni ban san wannan ba wannan gamar sai malamin suke cewa ba ne shi bane mutum ya kawo hadisi kace ai na ya samu bibiya sai na umar kun bayyana da kyau ko gashi nan tun ba yi ta ba suna bibiya ballan ta mu a yanzu da mutum zai iya ciye koje je kasa kun bai da kyau ko yawwa sai wato abba alayya min amri rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace abin da ke tambaya ba ne yanzu da gaskiya al'amuran annabi alaihi salatu wasallam yana mamaki haka akwai abin da ya kuyan mun ban sani ba irin yadda yake a tabaka na farko a cikin a majalisar annabi alaihi salatu wasalam amma a ce akwai wani abu da annabi ya faɗa bai sani ba sai ce alhali sabqu bil aswaq yace kai komo na zuwa kasuwa shine wato ya ya shagaltar da shi saboda sai na wani na zuwa kasuwa ta gabar kuma ko cewa ba za ka zo ka zuwa ka ce randa da Allah ke wata ruwa ba ba karatun sunna annabi bane baki bane sai an fita an nema يعني الخروج الى التجاره الى wato alhali sabqu bil aswaq ya fassara ba yana nufin wato fita zuwa kasuwa wane mutum to ka ji wannan a bayan bukari malam ibnu ali sai bayan fitar a cikin musannaf imam muslim ya fitar jima imam tirmidhi abu dawud da ibnu majah duk sun kawo hadisi hadisi na gaba babu liste zanu gairi salam babu da yake wato wato wato babu liste zanu gairi salam babu da yake magana akan neman izini wanda ba sallama ba قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان انا عدا عن ابي هريره في من يستاذن قبل ان يصلي yana magana akan wanda yake neman izini kafin ya sallama kun bai da ake ko shi ne ai babu listi idani gairu salam shi ne bayanin da ne muku a ɗazu cewa mutum ya zo kawai mutum ya fara neman izini ba tare da ya yi sallama ba shi za mu tambaye ku ɗazu na ce a ta ta sami su wata sallimu ala haliya wani za a bari mun tabbatar da cewa za a fara neman izini kafin ne sallama in wani yazo yake ma ga ayar ai cewa dai a ta ta da shi sai kace ba ba da nuna la ta tari tartiba ba ya nuna ma haka domin da Allah yake ya maryam muku da kini rabbiki wasdi warda'i ba rage mun ba da hujja da wannan sai wata ayar kuma sai ayar da gawo wace إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. سيدتي تأكل لها كارمو. ita na kawo muku yanzu ai sai wace eh yawa in ba di wasiyatin yusi biha aure kaga ai ba yadda za a zo a fara ba yin wasiya kafin baki yawa to shi ne hujjojin da suke kawowa to shi ne alisti izanu ghairu salam ko kuma misali mutum ya zo ya nemi izini ba tare da ya yi sallan babba gaba daya kawai in shigo kamar da na gaya muku ɗazu ko kuma ya fara yi neman izinin sannan kuma ya sallama biyu zai isa duka biyu to shi ne yake mana kana la yu'zanu lahu wa ta ta alayhi salam duk wanda ya roje shi gobe ma sallama ba kanka ba shi izini sai ya fara da sallama قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال سمعت ابا هريره يقول na ji abu hurairu yana cewa idan da kana walam ya kun duk wanda ya shigo wa gida bai ce assalamu alaikum ba wa kulla sai ne da shi a a tare a ce bin sa sai ne kuma sai ka zo da mukulli ne mukulli shine assalamu alaikum shine mukullin shiga gida kun bai da hajjo ko yawa shine mukullin shi da shi ake budewa sannan kuma a ce ka shigo babun إذا نظر بغير إذن تبقوا عينه babu da yake magana akan cewa idan mutum ya leƙa ma gida ba tare da izini ba za ka iya tsiyayen mata ido ka fasa ma ido ai da ke jira musulunci ba yawwa don ka gani kala da za abu da yawan kala akbar na abu قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك da mutum zai ne kama gida fa hazabta hu bi hasabi sannan sai ka je ho tsakuwa da ka je ho tsakuwa sai wato ka je beji fa faka aina hu sai ka fata masa ido sai ce ma gana alaika junahun baka da laifi a shari'ar musulunci ba constitution ba ku gane wannan yawwa shi ka su kun san kamar yadda malamin ke yawan gaya mana ba karatun a'a cikin fahimtar yara kai mu'amala da ji ya fi komai wahala saboda haka fahimci wannan da kyau domin rashin fahimtar irin wannan sai ya sa mutum kaga ai kamar yadda wanda daga cikin magabata ya kawo a littafin sa ne wani ya kawo tsabar rashin fahimta hadisin sallah da takalmi ya janyo aka kashe saboda kawai zai je a kan rigima ya je wannan masallaci ne shiga da takalmi a wurgo shi ya kuma ko wala wani gari da ya je sallah da takalmi duk su jahilai ne suka ce yawa Allah rage kunya suka kashe dan rashin kunya har ka je Allah zaka shigo ba da takalmi suka kai ka ga me ya janyo mar rashin rashin fahimta ba karanta ya karanta amma bai fahimta ba wallahi kai ne suka suka ce wannan yayi rijja hukunci da yawa Allah ne cikin kunya a ɗakin Allah za ka shigo kaga kaga ai ana kallon ilimi ne a gonan masu ilimi ba ta jahili ba shi sa da hu sai gudu kai san kan ne gudu abbas kaga su a lokacin su yawo yake da sabon takalmi in yaje masallaci sai cire wanda ya yawo je dauko sabon ya sa su da masallacin su ma ba masu kafir bane ba tarazu ba kai ba kaza masallaci annabi alaihi salatu wasallam kuma ba har yawa duniya ba kin fada ya shi ne ne ne to kaga fike wuce ne shi ta malamai wanda ka zauna in ka zauna ne karatu a gaban sai su ga wa ga fike matsala an fahimta da kyau ko yawa sai ka zauna lafiya na shi ne ai da kaga ba ba kaciya ke a dogon ba a rufe duk ba haka kuka biya ba to da gidan kun biya riyadu kalihina cewa kaciya a dogon da aka zo daga baya baya iyayen mu da kakanni ba za su gaji sai aka rika ajiye kutu da kuntu a ciki ko doka ko aka yi tarin jini ko ba aka wani aka zo da duk aka nera sai dai ajiye ciki saboda ai ka ga a wannan lokacin duk wanda ya kaji ne kotun din zai zuwa wani ma ya zo ya kwamfala amma da aka kawo da wannan dan Allah ya gudu ba a zauna lafiya ba to ba su kawo da je masallacin mutane to irin wayannan abubuwan yana da kyau yana da kyau mutane su rika fahimtar cikin kowanne karatu shi da abin da malamin mu ke koyar da mu to kaga mutum bai gane wannan ba mutum ya leka ma gida ka rutse ba kai wallahi sai ka yi furza ba ruwa na kin kace mun biya hadisin a majalisin mutsajin Umar ba ruwa na ina da yamma saboda haka fahimta za ta yi da kyau ba jira musulunci yake ba قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وترانا النبي عليه الصلاه والسلام يرى كبيرا صلى وقال رجل في بيته يقول يوم يقع مجدا فاخذ سهلا من كنانته جي زارو كبيرا يسكن كبيرا ينزع تم هذا باب من منذ sai ce fasadar rawa ainihi sai annabi ya ce ta idansa da wannan jibiya shi ka ga addu'a ya fito ko an gaba an wanda muka faɗa daidai ko da yake za mu iya biya wannan ayi da ya ya ga mun cewa babu lissi idan min ajilin nazar babu da yake magana akan cewa an ajiye neman izini ne saboda abin da ido zai gani من أجل النظر سوى العبد إدو جيجني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب أن سهل ابن سهل أخبره أن رجلا لن يكون وجه وسوء على ذلك في كل سوى حكم الحكم ما يكون مروان لو كنت أنا مروان ابن الحكم سيني يسكين شو أقبلين دولة أموية هذا نقول يوه to shi al'a shi ne aka ce ittala wata rana ya leta gida annabi alaihi salatu wasallam shi ne rajulun sai ittala min hujari fi babin nabi sallallahu alaihi wasallam ya leta daga cikin dakunan wato mata annabi alaihi salatu wasallam sai ne ka ta kofa irin ta kofa da ake zamu ta jikin windo ko ta wani bangare ne da za a iya letawa wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ni da sai ce annaba ne salatu wasalam a lokacin kuma wato a tare da shi akwai ya suna abin nan da mata suke kwarashi ba kwarashi ba ko kiriya kun gane kiriyar tsifa tana hannun annaba ne salatu wasalam ya hukku bi ra'sahu yana so ta kansa da shi abun mataki amma na karfi wannan kiriya tana hannunsa falamma ra'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hango shi kana sai ce law alamu annaka tanzurni yace wallahi da wannan kana ne ko ne na dan ce bi bi aika da na soka ma idan ka kibiya din kenan ko ita ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a can gaba inda ma ji ainihin izinu min ajilil basa an sanya neman izini ne saboda abin da ido zai gani قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري اي فزاري عن عبيد الله عن انس قال اطلع رجل من خلل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya leka daga cikin kofa daga cikin dakuna annabi alaihi salatu wasallam wata kula fataddada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mikati sai annabi alaihi salatu wasallam wato ya sai ka shi da albakan ba kare da rajulu ba ga wuce wannan mutumin ya fitar da kansa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alheri Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatunsu malaman mu da iyayen mu Allah ka ji kansu da mu gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka zo nan da kasar mu lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka waɗanda suka sa wuri a gaba da waɗanda wuri ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih aimatana wa la tu'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين